أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو لا ربا شاء أكو جوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai, wanda ya daidai da shidda ga watan biyar haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin daidai. Mun dawo za mu ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma munasaba da Ramadan kamar yadda muka saba a kowace rana. da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a karmukalla bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم قال يا قوم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون to alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul namli inda muka kwana akan aya ta 44 wacce ta kulle mana magana haduwa annabi Sulaimanu alayhi salam da sayyidatuna Bilqis inda ta musulunta da ita da mutanenta baki daya kuma ta aure annabi Sulaimanu annabi daga cikin annabawan Allah wanda za ta tashi ranar kiyama tana da matsayi na mata annabin Allah daga nan sai Allah subhanahu wata'ala sai kawo mana wani faifan na magana annabi salihu alaihi salam da mutanen shi samudawa wanda annabi salihu yana daga cikin annabawa mursalai wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko su zuwa ga mutane wanda kuma shi ma ya sha fama da mutanen shi wanda zaka ji Allah subhanahu wataala a wani gurin yana cewa wa samudal ladzina jabu sakhara bil wad wa fir'auna zil autad wanda su samudawa dinnan sun zauna a wani gari ne da ake ce mishi hijr wanda ya zama cewa a annabi salihu alaihi salam ya dinga kiran mutanen nan zuwa ga bin Allah ku daina saɓan Allah, ku daina bautan gumaka, ku kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala, abubuwan da Allah ya hana ku bari, abubuwan da Allah ya umarni ku aikata. Ana cikin wannan sai annabi Salihu salamu ya gaya mu innan mutane, ya ce masu to, za a haifi wasu ‘ya'ya, a cikin wannan ‘ya'ya akwai wani ɗa guda ɗaya. wanda dalilin shi ne zai aikata abin da zai jawo muku hallaka. Sakamakon ba su imani da annabi Salihun ba, amma suka yadda, sai ya zama cewa wasu mata guda goma sun ɗauki ciki a kusan wata biyu zuwa uku haka. Duk matar da ta haihu sai ta haifi namiji, sai su ɗauko ɗan su ce ma annabi Salihu shi ne wannan? Sai ce, a'a, ni ban da sani game da haka. amma dai tunda an ce shine ku je ku yi abin da ya kamata ku yi sai su je uban wannan yaro sai ya kashe yaro sai da aka haifi ƴaƴa guda tara da aka haifi ƴaƴa tara sai lokacin da aka haifi na goma shine kuddaro kuddaro nan da aka haife shi sai uban shi ya ce shi gaskiya ba zai yarda ba wannan abu yayi yawa duk wanda aka haifa ma ɗa namiji kawai sai a kashe shi gaskiya ba zai bada ɗan shi a kashe ba ashe ko bil amrul muqaddari wannan ɗan da ake faɗa shi ne wanda zai jawo wancan bala'in, kujaro. Wana nan wannan abu sai ya jawo wayannan mutane guda tara tun da sun ga annabi salu bai matsa an kashe wannan ba, sai suka ɗauki adawa da ƙiyayya ga annabi salu sai suka dinga samun matsala. Rannan sai suka ce ma annabi salu alaihi salam to su gaskiya ba za su yi imani da shi ba sai ya kawo masu wata aya. Shikenan Annabi Salihu alaihi salam ya ce me kuke so? Suka ce abinda muke so ga dutse nan tare da mu. Mu je ka roƙi ubangijinka a wajen wannan dutse. Ubangijinka ya sa nan take dutsen nan ya naƙuda irin yadda mace ke naƙuda. Ya haifi taguwa ma'ana macen rakumi kenan. Bayan ya haife ta, ita ma ta hito da ciki ya isa haihuwa nan take ita ma ta naƙuda ta haifi ɗa. To da haka wannan mu za mu yadda. Kenan Annabi Salihu ya ce wannan kuke so an wannan za ku yi imani suka ce i. Annabi Salihu ya ce ku sa rana suka sa rana ya je gindin wannan dutse yana fila raka'a biyu ya kira Allah da Ismul Azam kawai na sai aka ji dutse ya kama numfashi yana numfashi yana numfashi sai aka kawai kan raƙumi ya fito raƙumi na ta fitowa raƙumi ya fito a tsaye ya kalle su ya kalle su kuma shi ma sai raƙuma ta kama naƙuda ta kama naƙuda ta haifi ɗa kenan annabi salo ya ce to ga ɗanan ya samu sai imani suka ce to sai sun je sun yi shawara dama Allah ya san ba za su imani ba to shikenan sai Annabi Salu da Allah ya tashi jaraba wa'annan mutane sai Annabi Salu alaihi salam ya ce musu to Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawali ya wajabta muku cewa wannan rijiyar ta garin ku wacce kuke shan ruwa ba ta taba kafewa ba to yau ku ɗebi ruwan yau da gobe gobe kuma ku kyale ma wannan taguwa wannan ruwa za ta zo ta sha. An gane? An gane? Za ta, a, za ta sha ruwa. To ne suke ganin, ah, to ai wannan ma za ta iya ta sha su sha don ba a taɓa ganin rijiyar ta kafe ba. To shi kenan, annabi Salu alaihi salam ya ce mu shi dai abin da Allah ya ce kenan. da haka ran da taguwa ta zo ranar farko su ga abu kaman wasa irin dokar Najeriya kaman ba za a yi ba kawai yanzu ta kiɗi ba ruwa da haka da taguwa ta zo gobe ta kafa kai cikin rijiya sai da ta shanye ruwa baki ɗaya ya zama ta fara rijiya ta kai gobe jibin an ce su ɗiba da Allah za su ɗiba to da haka dare na yi suna ya salo ya za a yi da ruwa gobe ce ku bari goben te suna zuwa suka rijiya ta ci ta habbaki suka ɗiba, suka ɗiba, suka ɗiba ko rabe-rabe ta ba su fashe ba. Jibi na yi, taguwa na zuwa ta iskar rijiya, ruwa habbaka ta kafa kai tana sha, tana sha sai da ta shanye ta. Sai zama doka ce wajen su dole ne kawai ko ka shirya ko baka shirya ba, dole ka ɗebi ruwa. Shi kenan, ana nan, ana haka, yau su ɗebi ruwan gobe, gobe ba za su ɗebi ruwa ba, amma idan taguwa ta shanye ruwa kuma za ta bi ƙofar gidan kowa, ka je ƙofar gidanka ka tsaya, ka tatsi nono duk abin da kake son ka cika ka cika, in dirarruka ma za ka kawo Allah ya mata albarkar da za ka cika su. To, amma in ka ɗiba kuma, in ka sha nonon yau da gobe to jibi ko ka sha shi cuta zai zama maka. Kaga dai ba magana economy, ba magana tattali. dole ne ka tanaji ruwa na kwana ɗaya ka tanaji nono na kwana biyu in ka wuce nan akwai matsala to shikenan ana ta haka ana ta haka rannan sai wa'annan makiya na annabi salihu mutum tara suna nan duk malaman tafsiri sun kawo sun zaga akwai wani da ama da du'aimu da ganamu da dangamu da waye suna nan da wajen su tara shikenan sai suka yi mitin suka ce to kun ga da Salihu ya sa mun kashe ƴaƴanmu kuma yanzu gashi ya zo ya kakaba mana wani abu ya daidaita mu da taguwa yanda za mu ɗebi ruwa haka za mu ɗiba haka za ka ɗiba da haka gaskiya ko ba za mu yarda da wannan ba abinda kawai ya kamace mu shine yaya za a yi a kashe taguwan nan kenan kaga ba Allah ya hana su neman abinci ya hana su komai sai dai su sha nono su kwanciyar su gaskiya a kashe taguwan nan suka zo suka sha wasu mutanen gari aka kasu kaso uku suka ce kun je kun kashe ba abin da ya biyo baya ba matsala ko suka ce kuma a'a kada ku kashe wasu kuma suka ce za mu taimake ku kashe annabi salu alaihi salam an ce yana dan fita siyaha haka ya fita wajen gari ya dan yo yan yawace yawacen shi haka akwai guri shikenan annabi salihu ya dan fita wajen gari yana cikin daji ashe su kuma a wannan lokacin kawai sun shirye tuwa zai kare ta sai wancan ɗan wanda ba a kashe ba ƙuddaru shi ya ce to shi in dai za su iya kare shi daga matsalar annabi salihu da muta da ‘yan uwan shi zai kashe ta. Yato, kashi da ba komai, aka goyi bayan shi yeye a je a yi ba komai za mu goyi bayan ka. A yaka mutane suke ko, ka fallo aiki a ce yeye amma da ka shiga mota ‘yan sanda ba ganin kowa. A yaka ake ko, shi kenan. annabi annabi zalu yana daji kawai suka je kudaru ya dauko mashi a wata rawaya takobi ya nuhu taguwa taguwa na kallon kudaru sai ta juya ta san abin da zai auku Allah ya mata ilhama tana gudu yana bin ta yaje ya same ta ya karan mata kafa ta dage kafa tana tafiya ya ƙara sara daya ta dage ta tana tafiya ya ƙara sara daya ta rinka tafiya da kafa ɗaya sa ya sare ta. Ko ya zo ya saran mata kai, ya datse mata wuya, duk da haka tana yunƙurin ta isa dutse. A taƙaice dai taguwa ta mutu, to ɗanta na ganin haka ya fasa ƙara, sai ya nufi dutse. Annabi Salihu daga inda yake yana jin ƙarar wannan dutsen wannan ɗan taguwa, sai ya nuho gari ya ce akwai abin da ya hau. Kafin Annabi Salihu ya zo, da kuddara da matasa har an yi ginsamin wannan taguwa an kakkasa nama ko aka ce da aka dauki kawawun da kan akai masalu tun da shi bai samu ba annabi salihu na zuwa gida ya ga dai gari ya harar sai iska kan taguwa da kawawun da aka ce kai an yi kaso ba ka dan da aka gana ka yanzu taguwan nan kuka kashe taguwa kuka kashe to tamatta obi da yawa kuma salasata ayyam zalika wa'adun ghayra makasub to ku zauna a gidanku nan da kwana uku kuma alƙawari ne babu ƙarya tabbas sai ta hau me yakon su saduda suna ba sai kuma waɗannan mutanen tara tis'atu hadin yusir na fir'aun wa la yusrihuna su kuma yi suka ce a to tunda ya mana alƙawari bari mu gama da shi kafin a gama da mu to ya zai ai abin da ya kamata kawai tunda yana zuwa sallar asuba a Hijr yana da masallaci akan wani dutse an ce kuma cikin wani kogo ne tunda yana zuwa can kawai mu yi sammako mu je mu samu wani guri mu koyi da ya zo zai wuce mu dinga jifan shi da duwatsu sai ya mutu idan safiya ta yi kawai mu zo mu dinga bin layi layi muna cewa wallahi mu ba mu san wanda ya kashe shi ba wallahi ba mu san wanda ya kashe shi ba kaga ma ubangijin da ke mai magana azaba za ta zo ba zai faɗi ba balle a gaya mana shi kenan an janye azaba mutanen nan da suka ce ai kwarai yayi haka za a yi haka suka yi zamma ko suka je inda za su tarbi annabi salihu alayhi salam an ce sun shiga wani kogo ne inda suke ɓoyen nan kawai sai suka ji mala'iku na jifan su da duwatsu daga wuta suna jifan sai da suka niƙe su baki ɗaya kuma suka bi dogawokin su suka aji annabi salihu alayhi salam yana zuwa ya ga gawawokin su an masa fata-fata to ga wata musiba Nabi Zalo ya koma cikin yace to ga abin da ya samu ƴan uwan ku mutum tara an jajjebe su saboda sun saba ma Allah to ƴan uwan wannan mutum taron kuma ya suka yi mitin a rana ta biyu cewa to su ba sa tuhumar kowa Salihu ne ya kashe wasu ƴan uwa ya za mutum ɗaya ya kashe mutum tara sai adawa ta ƙara to rana ta uku ha abin da ya auku bai yi daɗi ba sai da Allah ya rushe gidajensu da garurrukansu can gaba za ka ji Allah na cewa fatilka bulutu mahawayatun bi mazalam Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad arsalna ila samuda hakika mun yi aike zuwa ga samudawa wa muka aika musu akhahum salihah dan uwansu annabi salih za da yawa zaka ji annabawa da yawa in Allah ya aike su sai ka cewa akhahum wa ila samuda akhahum salih wa ila shu'aib wa ila wani sai ka ce akhahum akhahum dan uwansu dan uwansu dan uwansu amma kamar annabi Lutu alayhi salam shi ba gun ƴan uwan shi aka aike shi ba annabi Lutu inda ya je ba ko ne kamar annabi Salihu alayhi salam dan gari ne amma sai suka sai suka suna ce ma walau la rahaduka la rajamnaka ba dan mutanen ka ba da mun jefe ka Allah ya ce to da annabi Salihu alayhi salam ya je abin da yake ce musu an ibudullah ku bauta ma Allah ku kadaita Allah ku anshi umarnonin ubangiji subhanahu wataala fa izahum fariqan yaktasimun sai zama cewa sun zama jama'a ne guda biyu wanda suke jayayya ma'ana wasu suka yi imani da Allah suka anshi umarnin Allah wasu kuma suka kafirce mu Allah suka ki an san umarnin Allah subhanahu wataala da ka an samu jama'a guda biyu kenan masu imani da Annabi Salihu da ko masu karyatawa da Annabi Salihu alaihi salam qal sai Annabi Salihu ya ce ya qaumi ya ku mutane na lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana wai me yasa ne kuke gaggauta mummuna kafin kyakkyawa nan kuke gaggauta kafirci kafin musulunci wasu malaman sun ce haka wasu kuma suka cewa me yasa kuke neman gaggauta zuwan azaba ba ba za ku yi imani ba to dai malaman tafsiri in ka zaka je sun yi bayanai daban-daban amma dai kullum mummuna shine abin da yake saban Allah kyakkyawa shine abin da yake bin Allah a kowane abu ba laula tastaghfiruna Allah me yana ba za ku tuba ga Allah subhanahu wataala ba game da abubuwan da kuke aikatawa la'allakum turhamun watakila a ji kanku a ji kanku a kiyaye muku azaba Allah nan Allah subhanahu wataala ya kawo istighfari kenan abinda nan annabi salihu ke nuna wa mutanen shi duk abinda mutane suke aikatawa na saban Allah idan suna istighfari Allah zai yafe musu haka annabi nuhu yake ga mu mutanen shi inna arsalna wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kayan dai na ta faɗa to kenan shi istighfari shine maganin kowane abu duk yanda abu ya lalace ya rikice aka shiga dama-dama idan an koma ma istighfari Allah zai yi maganin shi da haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan lokaci da muke ganin abubuwa sun zama yanda suka zama an rikice an rude ba a san inda za a ba Allah ya jefa mana tsoro ba mu san daga inda tsoron yake ba ya jeho bala'ai yau na yau daban na gobe daban in ba a yi a garin ku ba za a yi a jihar ku in ba a yi a jihar ku ba za a yi a ƙasar ku in ba a yi a ƙasar ku ba za a yi a wata duniya wanda yanzu bala'i a duniya bai da kwanan banza kullum sai ka ji yau can yau can kai to waye ma bai cikin bala'i kin ba shi a kanka kai kan iyalanka yana kan ƴan uwanka ko kan abokan mu'amalarka to a koma ma Allah da tuba da istighfari a yawaita istighfari a yawaita istighfar kuma a yawaita tuba ga Allah daga ayyukan da ake aikata kowa ya duba aikin da yake tsakanin shi na Allah da Allah wanda Allah bai so ya fara kullum idan ta istighfari abinda mutanen mu suke kallo ka dauce rubi ka dinga astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa almustaghfiru bi rabbih a manzo Allah yake cewa me neman gafara ubangijin shi summa yaqud ilay sannan kuma ya koma zuwa ga wannan zunubin kal mustahzi bi rabbi kaman me yi ma Allah izgili ka dauce rabi kana ta astaghfiru Allah astaghfiru Allah amma kana cikin ni da an zo za a yi gulma da wani ya dakatar da istighfarin ayi da kai ko ya ka kawo astaghfiru Allah astaghfiru Allah an jima da an dauko wata ƙarya za a yi a jona da kai ayi kuma ka kama astaghfirullah astaghfirullah kuma da wata haramun ta zo kace to ni ban ka zo na in sa aljihu ka san mu ba mu jira wannan kawai me ma Allah izgili ne me ma Allah izgili ko kamar yanzu misali ne yanda muke zaune dinnan ana karatu sai wani ya sa kafa ya taka ka to ana kana taka ne shi Allah ya hakuri ya hakuri ko an ci gaba da bayanin sai ya ƙara taka ka fiye da na ɗazu wani ka ƙara taka ce Allah ya hakuri ya hakuri kuma dan anjima sai ya ƙara taka ka da Allah in baka da hakuri ya ba sai ne duka ɗaɗe shi da mari ba to idan haka fa muke ma Allah yanzu izgiri muke ma Allah da istighfarin a idan mun ce mun tuba ga Allah abin da yake gaban mu shine mu yi kokari abin da muke na saban Allah mu bar wannan shine mafita laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun lallai idan kun nemi gafara Allah lallai ne Allah subhanahu wataala zai ji kanku subhanahu wataala na'am قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله ظلمتم قوم تفتنون وشكرا متانا النبي صالح عليه السلام kuma ya suka dawo wai suna tuma annabi salihu alaihi salam suke cewa ai da kan zuwan ka lahiya lau muke ba wani rashin lafiya ba talauci ba damuwa, ba rigingimu, ba waye, ba waye. To, amma mu yanzu mun ma can faka, ɗaggiyar rabuka mun ma can faka. Wabi mamma aka da wanda suke tare da kai. Tun da kuka zo da wannan addinin na musulunci, shi kenan garin nan ya lalace. Matsaloli suka yawaita, akai kaza, akai kaza. Ƙala, sai annabi Salihu alaihi salamu ya ce masa, a'a, ɗa'irukum inda Allah. canfinku da sakamakon canfinku yana a wajen Allah. Daka tunda kun canfa ni ban san na zo da sharri ba alkhairi na zo da shi. Daka sakamakon canfinku na wajen Allah bal antum qaumun tuftanun ku sani dai ku mutane ne wanda ake jarraba duk abubuwan nan da Allah ke yana jarraba ku ne don ku gane akan bata kuke ku dawo kan daidai. To an yi maganar canfi. Abin da ake ce ma canfi shi ne a ce idan ana yin kaza za ka ga kaza. Kamar misali irin camfin larabawa kafin zuwa musulunci, idan mutum zai tafiya, zai yi sammako sai je inda tsuntsaye suke kwana, sai je da wani abu mai ƙara. Yana zuwa sai ya fuka wannan abin, kaga tsuntsaye mai za su firgita, to idan da suka firgita sai suka yi wajen dama sai ce alhamdulillah alhamdulillah tahiya ka za ta yi kyau to sai ya zo ya haɗa kaya da shi idan da ya furge ta tsuntsayen wajen hagu suka yi ya ce to tafiyar nan ba kyau sai ya dawo gida ya zauna idan kuma da ya furge ta sai suka yi dama dama sai suka dawo to tahiyar nan an je ba za a ci nasara ba bari sai wani lokaci ai ko hausa na da irin wannan canjin ko a ce in ka fito ka yi sammako za ka je kasuwa in ka fara gamuwa da kuturu to rannan akwai matsala in ka gamu da wata kyakkyawan mace za ka samu kuɗi ko in ka gamu da wani ƙato za ka sha wahala ko in ka gamu da ƙananan yara ba za ka yi ciniki ba in ka gamu da gungun mata to kai maza maza za ka yi ciniki canfi ne wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana iza zananta fala tuhaqqiq wa iza tatayyarta fatawakkal Allah au kama qala alayhi salam magala shi in kai zato kada ka tabbatar duk abin da ka zata kace haka yake inda ba da zanni iso haka ne idan kai idan ka canfa abu to ka dogara ga Allah manzo Allah yana cewa in akwai shi'umci irin mai kama da shi wannan to yana a cikin abu uku ne akwai shi'umci a gida, akwai shi'umci ga abin hawa, akwai shi'umci ga mace. To shi ya malam Bahaushe sai ya fassara abin bayan da yake ba. Shi manzo Allah ya ce shi'umcin gida shine Allah ya maka wani kwantataccen gida. Irin tsohon gida na ko? Kwantataccen gida. Ba inda za ka miƙe ƙafa. Ko in an yi baƙi dole kana waje, in ana zahi dole kana ɗaki ga yana a kuntace Allah mun gode maka alhamdulillah an gane to manzo Allah ce shi umcin gida kenan shi umcin abun hawa Allah ya hada ka da abun hawa mai rikici kullun kana gareji kullun in mota ce a wuce ka can ka sa jack ka gunguro taya ka yau gida in mashin ne ya iske gabin su ka can ka kwance to shi umcin abun hawa kenan shi kuma shi umcin mace Allah ya yi mace mai fitina a rasa kanta yau in an targo can ta kullo can in an yi can ta yi can mai wuya hali mai fitina wanda kullun cikin fitina ake Allah ya ce to shi umcin mace kenan amma shi malam Bahaushe ya fassara shi umcin sabanin haka sai a ce wai shi shi umcin gida duk wanda ya shiga ya mutu to shi da na cewa eh ka ce ƙarya ne ka dogara ga Allah amma kuma kada ka shiga gida ka ce a ƙarya ne kawai masu ƙararren kwana ke shiga amma kai kakka shiga da watakila kada cikin masu ƙararren kwana haka nan idan a abin hawa ne a ce ai ka ga malam motar nan wane ya zo da ita ita ta kashe shi aka gyara wane ya saya ita ta kashe shi aka gyara wane ya saya ita ta kashe shi to kai ka dogara ga Allah amma an kawo ma tallata ka ce ba za ka saya ba an fahimta yace shi kuma game da mace a ce ai matan nan malam ai miji miji kaza te mata kaba miji kaza te mata kaba ta aurewa ne ya mutu ta aurewa ne ya mutu shi wa dare shi to kada ka aure ta kuma ka kare ta kace duk wanda ta aura da mun kararan kwana gari ta amma kai kakka aure ta dan wata kila kai ma ana iya zamun haka kuma a ce kana tare da taka ta gida ka mutu to wannan shine shi umcin malam Bauchi da haka ana zamun shi umcin gida ya zama mai irin aljanai na kashe mutane yana iya zama a samu mace mai shi umci tana tare da wani mugun aljani irin haka ko kwanan da ayyan cikin karatu mai irin wannan hikaya ko ta mai ya muhiya rafati din nan ko da sauransu da mai maganar la hawla wala quwwata illa billah to duk wannan dai ka dai dogara ga Allah da haka canfi ba a hukunci da canfi a musulunci ba a hukunci da canfi a musulunci. Musulunci abin da ya sani kawai in abu ya zo a bar shi daga Allah yake. Hatta irin abin da ke aukuwa yanzu na maita ɗin nan. A ce wai maye ya kama mutum hawa, ba gaskiya ba ne. Ba gaskiya ba ne. Maye bai kama mutum. Sai dai a yi canfi a yi tsabi. mutum na iya yi wani tsabi ya kama mutum abinda shari'a ta sani game da maita akwai wani abu da ake ce ma al'ayin kandu ake ce mashi shi kandu din nan wata halitta ce Allah ke halitta a idan dan adam shi ma bai san yana da ita ba to idan Allah ya jarrabe ka da abin da kaga mutum yayi sabuwar mota in dai ka kalle ta ta burge ka to sai ya hadari da ita in kaga jinjiri mai kyau da ka kalle karshe mutuwa zai in kaga gonar wani ta yi kyau da ka kalle ta lalacewa za ta duk abin da gani haka ne shine a zaka ji har mata ma suna cewa a yi ma yaro maganin baki to wannan ne ake nufi amma dai ba maita a cikin musulunci shi yasa manzo Allah a wani hadisi yake cewa la adwa wala iyarata ba daukar cuta ko babu shanti a musulunci ba wanda zai iya goga ma cuta a in ka ce ya goga ma cuta ko an ce ma mai corona da ya yi atishawa kai ma za ka shaƙa ko to shi wajen waye shaƙo shi wancan wanda ya fara corona na farko gun waye shaƙo gun waye shaƙo to da haka kawai idan Allah ya kaddara corona za ta kashe ka ko da atishawa ko ba atishawa ko da gaisawa ko ba gaisawa mutuwa za ka yi kawai yanzu mutum ɗari nawa ya mutu ba da corona ba haka la adwa wa la irata babu ɗaukar cuta ko babu canfi a musulunci amma duk da haka kuma kai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a jahilce shi ba manzo Allah na cewa ka rinka guje ma mai kuturta kamar yadda kake guje ma zaki wata rana wani mutum ya zo gun manzo Allah kuturu ana ta gaisa da mutanen shi sai ya matso ya ce Rasulullah ni kuturu ne sai manzo Allah ya bashi sandan shi sai ya kama da ya saki da ya saki sandar sai aka sandar ta tsaki sai manzo Allah ya ba wani sahabi ce ku je ku wanke jinin nan sai aga wani bakin jini na tsatsowa daga inda sandar ta yaki amma manzo Allah bai ce komai ba to ya aka fahimci to da da hannun manzo Allah ya gaisa to da wannan cutar kana su to da kun ga nan musulunci ya nuna za a iya ɗaukar cuta kuma ya nuna ba za a ɗauka ba to ka yadda za a ɗaukan ka yadda ba za a ɗauka ba ka dogara ga Allah kawai in ta same ka daman Allah ya rubuto maka in ba ta same ka ba haka a kalli annoba ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hukuncin annoba cewa idan ta samu a gari wanda ke garin ka da ya fita ko a to idan wajibi ne dole kowa ya zai dauka da wannan mutumin da manzo Allah ya ce kada ya fita da Allah manzo Allah ba ya ce ya tsaya cuta ta kashe shi ba kenan sai ce kai na garin kada ka fita ka dogara ga Allah kai na ce kada ka zo ka jarraba Allah zauna garin a kowa an ba shi damar shi kuma da Allah ka taba jin garin da aka yi annoba kowa ya mutu waɗanda Allah ya rubuto su ne za su mutu kuma su ke mutuwa Allah ya gyara mana qal tayyarna bikum bima qal ayyukum indallah bal antum qaumun tuftanu na'am وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مغلق أهله وإنا لصادقون الله سبحانه وتعالى يقول وكان في المدينة تسعة رهط ya kasance a cikin wannan gari akwai wasu mutane guda tara wayannan mutane wayanda aka kashe ma 'ya'ya na faɗe su cikin basadin bayani yufsiduna fil ardi su wayannan mutanen suna yin banna a bayan ƙasa kaga sai alqur'ani yazo da maganar yufsiduna da muzari suna yin banna kenan wannan bannar ta kashe annabi salihu ba ita bace bannar ta farko akwai dai bannar kafirci daman su kafirai ne ga bannar adawa da annabi salihu suna tuhumar shi ya kashe musu yaya to kuma ga wata bannar da suke sai yanzu su kashe annabi salihu to da haka sai ya zama a Allah subhanahu wataala sai ce yufsiduna suna yin banna a bayan kasa ba sa su yi banna a bayan kasa ba wala yusrihuna ko ba sa yin gyara kullun cikin banna suke jiya cikin banna suke yau cikin banna suke gobe cikin banna suke kalu ta kasamu an karanta kalu sai su kalu sai suka ce ma junan su ta kasamu billah ku yi rantsuwa ga junan ku da Allah lanubayyitan lahu lalle za mu je mu kwana a madakatan nan ta Annabi Salihu alaihi salam wa alahu da kuma iyalan shi ma'ana madakatar da iyalan shi ke ma'ana gidan shi zamu je gidan shi mu kwana summa lanqulanna liwalihi sannan kuma bayan mun kashe annabi salihu zamu gaya ma magadan shi da ƴan uwan shi ma shahidna mahalika ahli wallahi mu ba mu zo ma gurin da aka halakar da jama'an shi ba zamu je mu kashe shi a boye amma kuma da sai zamu zo mu ci wallahi mu ko gun ma ba mu zo ba wa inna la sadiqun kuma za mu rantse masu da Allah cewa lalle gaskiya muka gaya muku cewa wannan magana da muka gaya muku ba mu muka kashe Annabi Salihu alaihi salamu ba na'am wa makaru makra wa makarna makran wa hum la yashkurun Allah subhanahu wataala ce wa makaru makran suka shirya tanaji mai yawa ga Annabi Salihu alaihi salam wa makarna makran Allah ce mu ko muka shirya musu tanajin sakamakon makircinsu. Sun yi tanaji za su tarbi annabi salu ko su je gidan shi ko su je inda yake ibada su kashe shi ko Allah ya ce to mun ji mu ma muka yi musu tanaji ba sun ce da dutse za su kashe shi ba to ya muka yi musu babban tanaji muka aiko mala'iku da duwatsun wuta suka jefe su. Wa la yashurun Allah ya ce ba su sani ba da sun san haka za ta auku ba za su yi kokarin zuwa su kashe annabi salu alaihi salamu ba amma tunda ba sani ba mu ko mun sani shi yasa muka yi masa wannan abu Allah ya kiyaye mu banzor banzur kayfa kana aqibatu makrihim inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah subhanahu wataala ce kai mai sauraron alqur'ani banzor ka duba kaga kaifa kana aqibatu makrihim yaya ƙarshen tanajin makircin su ya zama sun ci nasara abin da suke so su aikata sun aikata ba su ci nasara ba kenan duk wanda zai shirya wani tanaji na makirci to ya bi a hankali sai ko shata ma na ba mu shawara gargaɗi mai gina ramin mugunta in za ka gina shi ka gina daidai tsoronka yawa da haka Allah subhanahu wa ta'ala umarnin Allah ne in za ka yi makirci to ka gina shi gwargwadon yadda kai ma in ya same ka za ka iya tsira don kana iya manta ka faɗa ci haka aka yi da a a Abu Jahal Abu Jahal sai ya zama cewa wata ya shirya manzo Allah irin wannan tanajin duk hanyar da zai bi ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa kawai sai ya sai a Abu Jahl sai zaga gida mai wani rami mai zurfi a gidan shi ya tanaji ɗan iskan gari da sauransu ya ce zai gayyato manzon Allah ya zo gidan shi idan manzon Allah ya zo zai faɗa rami da ya faɗa su tura ƙasa a rufe magana ta wuce shikenan ya aika manzon Allah ya ce aje a gaya ma annabi bai san bai da lafiya ba manzon Allah alaihi salam ya ce an jima zan zo in gaishe shi saboda shi ɗana sai aka yi rami aka yi mai irin lumbu-lumbun nan an san lumbu-lumbu ko aka yi mai lumbu-lumbu sai yana can gaban rami kwance manzo Allah alaihi salatu wassalam ya zo zai gaishe shi manzo Allah ya zo daidai rami sai mala'ika jibril ya zo ya tarbi gaban shi shi bina sai ya bi tana ya kewaye ma rami ya je gun Abuja suka gaisa ya jiki Allah ya bada lafiya Allah ya bada lafiya kaza kaza kaza manzo Allah ya ƙara kewayewa ya tafi Abuja kawai sai idan shi ya rufe. Yana yunkurawa, me yakon shi ma ya kewayo sai ya taho direct, kawai sai ya zarma cikin rani. Ya dinga kiran ‘yan iska ku ciro ni, tun ana miƙa hannu aka ce a zara mai igiya. Tun ana kawo igiyoyin gidan shi da an zara sai ƙasa ke ƙasa da shi. Ka ya kai ga tun ana ganin shi ana jin maganar shi, tun ana jin maganar shi aka daina shi. sai ya ƙara ya ce ku je ku kira Muhammadu shi kaɗai da Ubangiji za su iya fito da ni. Aka ji aka gaya manzo Allah aka ce to bayan fata haihu manzo Allah ya abu Abu Jibril ya gaya mun makircin da aka shirya yana nan cikin rami ya ce ce mu je in ciro shi. Manzo Allah alaihi salamu na zuwa kawai daga tsaye ya miƙa hannu ce kawo hannunka ya miƙa kawai ya ɗauko shi ya aji. Ya ce to kuri har da Abu Jahal aka kama tura ƙasa aka rufe rami. lanatullahi alai kaga ya gina makirci amma makirci ya koma kanshi haka akai da ko banu qailika ne ko banin nadir ne haka akai da su suka shirye mitin akan manzo Allah cewa manzo Allah ya zo ya kwace musu jama'a a Madina addinin shi ake ta shiga jama'a shi sun mamaye Madina da haka ya za su aka ce ba abin da ya kamata su gayyato manzo Allah sulhu amma inda za a yi mai shimfiɗa a samu wani ya hau sama da ƙaton dutse, manzo Allah na cikin bayani kawai ya jeho mai dutse. Sai su tayi su jajanta in ma an ce su biya diya su biya shi kenan an kashe manzon Allah. Kenan aka ɗora ƙato da ƙaton dutse, manzo Allah ya taho. Da manzo Allah alaihi salatu wassalam ya taho, ya zo gurin ya zauna. aka kama maganar sulhu wancan kato na can mala'ika ya zare mai ido ya rike dutse gagam ana ta jiran ya jeho dutse ana ta jira an manzo Allah shi to ina masu sulhu babu manzo Allah dai yana nan zaune yana nan zaune jibril zuciya rasulullah ka tashi makiyoci suka shirya maka kalli kaga idan ka manzo Allah ya kalli kato da dutse ya ce da mun makiyocin da ku shirya kiran kun walwala alƙawari manzo Allah ya tafi to bayan manzo Allah ya tafi aka ce to kai ya baka je ho dutse ba ce wallahi wani tsuntsu ne mai wasu irin fuka-fukai sun toka rasammai da kasai ce wallahi shine ya tarbe to dai take kan a ga magana shi nan take ya mutu shi ne rike du dan manzo Allah ya kosa bai ce aje a kewaye su duk wanda ya isa zai dau makami daga cikin sa a sare mashi kai ne karshen makircin su zo kai fa kana ake mata makarai to haka ma yanzu duk masu yi ma addini ma kirci da yaran kafiran duniya wanda ake shirya mu addini ma kirci da su shiga taitayin su in za su yi mu alqur'ani da musulunci ma kirci su bi a hankali idan abin ya zo ba zai masa kyau ba ko kana ganin zaka biya bukatun iyayen gidanka wanda idan baka yi masa abin da suke so ba za su sauke ka kan kujera ko za su daina baka bashi ko za su to wallahi ka shiga taitayinka wallahi za a kai ga gabar da lokacin da ubangiji zai zai kama ka wallahi ba su iya maka komai ka kalli wanda suka wuce da suka taba addini me biyo baya akwai wanda nan kasar sai da ya ba almajirai notice ce ya ba su notice daga nan zuwa kwana uku ka a ƙara ganin alloma ba almajiri ba shin ya je ya hau jirgi jirgi wa amma ƙudurar Allah ta yi ƙasa da jirgin ya banki dutse sai dai labarin gawar shi aka ci ko kabarin shi babu yanzu to kuma ku shiga taitayin masu taɓa musulunci masu taɓa alƙur'ani masu taɓa almajirai masu cin mutuncin malaman addini kun hana malaman addini magana kun ja wasu zagi gun mabiya wallahi ku shiga taitayin kuma sai Allah ya saka mu shehunnai da malamai da limamai zagin da kuka ja aka yi musu sai Allah ya saka musu ku ba ku basu sun bada fatawa ba kuma kun ja mabiya suna ta Allah wa dare da su sai Allah ya saka musu kuma wallahi ku ji tsoron abin da zai biyo baya makirci ne ku gina shi ko ba haushe na cewa in kayi sharri kaka kulla kowa ba sai kun kulla kowa ba makircin da kuka shirya mu addini wallahi Allah subhanahu wataala sai ya saka mu addini banzo kai baka na akibata makarim anna dammarnahu Allah subhanahu wataala ce haƙiƙa mu ko inna haƙiƙa mu dammarnahu mun halakar da su wa qaumuhum ajma'in da mutanen su baki daya da su da masu goyen bayan su da masu zuga su da masu zawa su yi Allah ƙarya sai manzo Allah ƙarya duk sun halakar da su baki ɗaya. Duk rigiman nan yanzu in mu ne yanzu shekara biyu ce. Shekar duk wannan makircin da za ku yi shekara biyu ce, sauka za ku ku za ku ɗau mulkin ku ba wasu. Kuma in Allah ya yarda وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض in Allah ya yarda waɗanda za ku ba sai sun zama masu san alkur'ani masu san malaman addini ne masu san manzon Allah ne masu san musulunci ya ci gaba ne sai Allah ya gadan mana da wannan kasa alfarman manzon Allah ku je mala فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم wa'incan mutanen annabi Salihu da suka yi wannan aika-aika, suka saba ma Allah, suka nemi kashe annabin Allah, to fa ga gida, kalli gidajensu, ga gidajensu can je kai kallo. Har yanzu gidajen nana, sun zama kubai gurin nana, ka je gidajen ka gani. Hawiyatan sun zama kayayyu gidajen, amma fa duk wannan bi ma zalamu saboda abin da suka aikata na zalunci. saboda kafircin da suke da suka saba ma Allah wannan shine abin da ya jawo Allah ya rushe su ya rushe gidajensu kuma da annabi zalihu ce musu tamatta'u fi diyarikum salasa ayyam zalika wa'dun ghayr makzub nan cikin alhaka Allah ya gaya mana fa amma samud fa uliku menene bitagiya ko bitagiya Allah ya halaka da su tsawa kawai akai musu kowa ya zarce lahira Allah ce to ka gidajen sun kaje ka gani saboda zaluncin da suka yi inna fi zalika la'aya lalle a cikin maganar nan ta Annabi Salihu da mutanen shi wallahi mai san alqur'ani mai sauraron alqur'ani la'ayatul wallahi akwai aya li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke masu sanin gaskiya idan sun lura za su ga an taɓa Allah kuma Allah ya yi sakamako wannan shine al'adar Allah duk lokacin da aka taɓa Allah to sai ya yi sakamako ko yanzu da aka taba shi wallahi sai yayi sakamako a dai jira a gani na'am wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun sadaqallahu alazim Allah subhanahu wataala ya ce an jayna allazina amanu amma duk da haka kuma da muka halakar da mutanen Annabi Salihu alaihi salamu baki daya sai muka tseratar da waɗanda suka yi imani da Allah daman idan hallaka ta zo ita Allah na tantance hallaka fitina ce in ta zo bai tantancewa amma in dai hallaka ce an saba ma Allah ya ce zai saukan mu da al'umma bala'i to anan gun Allah subhanahu wataala sai ya tantance baka taba jin inda Allah ya saukar da wata azaba ba a ce wannan azabar da Allah ya saukar da ita kuma ta shafi masu imani a mutanen annabi ludu da aka ce za a halakar da su ba Allah ce mane bai illa mar'atuhu kanat gabe wai saboda bata imani ba dan annabi nuhu alaihi salam da yace ya bunne rakkan ma'ana wala tukum al-kafir me yace mai sa'awu ila al-jabal asqala la asima al-yawma min amri Allah illa ma rahim wa qala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin kaga an tantance to idan hallaka ce daga Allah ta kafirci to Allah na tantancewa sai a wara masu imani daban akwai ma annabin da da mutanen suka matsa suka matsa su da kansu suka ce a raba gari mutanen garin da kansu da aka koma can ku ibada ku ban mu nan ku bar su can su kafircin su har ma suka ja katanga da Allah ya tashi ya saukan mana nan da azaba nan kuma ya masu ruwan sama su har ma suka makara da haka in azaba ce amma fitina abinda Allah yake cewa wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum ita in fitina ce irin wannan bala'o'in da ke zuwa tunda ba shirka bace to ita Allah na tanta na hadawa ne kai mai imani sai zama maka shahada wanda ba mai imani ba ya zama mai gaugawa matsawa da shi wajen bala'i Allah ce da haka sai muka tsiratar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma daman sun kasance suna jin tsoron Allah suna kiyaye iyakokin Allah da haka kullum abin da ake nema ga mutum duk bala'in da aka shiga duk da maniyar da aka shiga kada ka rabu da Allah Shehu Malam mai nasara rahimahullah yana cewa a dai shirya da Allah duk magana da ce a dai shirya da Allah in dai an shirya da Allah komai mai sauki ne to ayi kokari a shirya da Allah duk yanda kake ganin an lalace kai kada ka yadda ka lalace duk yanda kake ganin mutane sun zama wani abu kai kakka yadda ka zama ka rabu da Allah a rike Allah a koma ga Allah a ta istighfari a ta salatin manzon Allah a nemi gafara Allah wannan shine abin da zai bada mafita a cikin dukkan lamura alhamdulillah ina ganin tunda mun gama kisa annabi Salim sai mu kwana anan gobe kuma sai mu kama ta annabi Luda alaihi salam da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ka saka mu cikin ceton manzo Allah Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja akan mu Allah ka sa mana daga cikin bayin da aka yanta a cikin wannan wata na Ramadana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim alhamdulillah ban sani ba ko akwai tambaya akwai tambaya to ai ta muci wa alaikum assalam Na'am, to, gaskiya ni ban san sunan mahaifiyar Annabi Sulaiman ba, taɓa ganin sunan mahaifiyar shi a karatu ba. Ɗaya kenan, kuma Annabi Sulaiman yana da ‘ya'ya, eh akwai maganganu guda biyu, na taɓa ganin ko Imam Kurɗabi ne ya faɗi cewa yana da wasu ‘ya'ya guda biyu. Yawwa, amma dai sunayensu su ma in ya zama dole, in zai amfani da su ne ya sa ma ‘ya'yan shi to ya bari in binci komai. yawwa amma ba zan iya cewa ga sunansu ba na'am to akwai wata tambaya Allah ya mana muwafaqa Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukan Fatiha da salatul Fatiha